إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna sha biyar ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya zo ashirin ga watan shida dubu biyu da sha shida. muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله سبحانه وتعالى بان يا من بياني akan wannan kaso na uku su ne munafukai Allah ta'ala ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai mai cewa nayi imani da Allah wa bil yawmil akhiri yace nayi imani da ranar ƙarshe da rayuwar alkiyama wa ma hum bi mu'minin Allah ya ce amma haƙiƙa ba muminai bane إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون sai Allah ya fara zazzage siffofin munafikan yace yukhadi'una Allah suna bayyanar da kamar yaudara ga Allah su a zatansu suna yaudara Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ta hanyar bayyana musulunci a baki amma babu shi a zuci wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kansu wa ma yash'uruna amma ba su sani ba shine Allah ta'ala a wani gurin yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum hakika munafikai su a ganin su suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum Allah yana mayan musu da sakamako irin nasu wa idza qamu ila salati idan sun miƙe za su yi sallah qamu kusala sai su tashi cikin mutuwar jiki da kasala yura'unan nasa suna yi wa mutane riya wala yaskuruna Allah illa qalila sannan ba sa ambatan Allah sai dan kadan muzabzabina baina zalika masu zirga zirga tsakanin haka la ilaha ula'i wala ilaha ula wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila wanda Allah ya batar da shi ba za ka sami wata hanyar shari'a a gare shi ba alkhadi'atu a harshen larabci yana nufin almakaru wal hilatu mutum ya kulla wata dabara ya shirya wani kitinkiti-fina a ƙarƙashin ƙasa ya ɗauka ba a gane shi ba shine ma'anan khadi'atu almakar wal hila domin asalin ita khadi'a kalman khadi'a an kira ta khadi'a ne domin ana yin abin a ɓoye fi khafa'in abin da aka yi shi a ɓoye ba a so wani ya gane shi za ake kira makhda al-makhda uwar daki kenan kun sa akwai tsakar gida akwai rumfa akwai tsakar da akwai ƙuryar daki uwar daki to a larabci ana kiran wannan gurin makhda saboda nan can ciki ne can ƙarshe inda ake ɓuya baitun dakhilul bait taktafi fihi almar'atu nan ake kira almakhda in an ce rajulun khade mutumin nan khadi'un ne idza fa'ala alkhadi'a idan yana yaudaran mutane to sannan kuma ana cewa khada'a wan khada'ar rajulu ya yaudaru istajaba lil khade' idan mutum ya yaudare ka ko ya haɗa ma tarko ka faɗa sannan ana ma'anar khida da ma'anar yaudara laraba suna kiran zamani ma khadda'an saboda yana zuwa maka da abin da baka yi zato ka tsammani ba to me ma'anan yukhadi'un Allah kafin fa kawo bayanin da Sheikh Usaimin yayi akan nan akwai maganganun malaman tafsiri guda biyar akan ma'anan khadi'a na farko suka ce annahum kanu yukhadi'una almu'minin a hakikanin gaskiya Allah ba zai yaudaru ba suna yaudaran muminai ne faka annahum khada'ullah sai aka mai da shi kamar abin suna yi ne ga Allah kamar da Allah ce innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahu fawqa aydihim na biyu annahum kanu yukhadi'una nabiyallah suna wato nuna yaudararsu ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa aqama Allahu nabiyahu maqamahu sai Allah ya tsayar da wannan kamar shi akewa kamar da yace innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah na uku annal khadi'a inda al-arab al-fasid bataccen abu lalatacce shi ma ana kiransa fasid a harshen larabci suna cewa abidul launi lazizun ta'amuhu abyadul launi lazizun ta'amuhu tayyibur riqi izar riqu khada ai bi ma'ana fasada wato shi mai hasken fari ne kuma mai daɗin ɗanɗana kuma mai daɗi a baki idan wato an riƙo yawun baki ɗin fasada ko ai khada'a bi ma'ana fasada na hudu annahum kanu yaf'aluna fi dinillah suna aiwatar da wani abu mara kyau a cikin addinin Allah ma law fa'aluhu bainahum kana khida'an wanda da a tsakanin su suka yi to da ya zama yaudara al-khamis annahum kanu yukhfuna kufrahum suna boye kafircin su wa yuzhiruna al-imana bihi suna bayyana a fili kamar sun yi imani da wannan shi ne ma'anan yi khadi'una Allah a waɗannan tafsirai guda biyar amma ma'anan jingina wa Allah yi khadi'una Allah wato suna nuna kamar sun yaudari Allah wanda kuma Allah ba zai yaudaru ba shi yasa a ci Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum kenan Allah ta'ala yana da siffa sifatul fi'il wacce taliqu bihi in an masa abu zai iya ramawa kun ga da Allah ta'ala ce yukhadi'una la sai ce wa huwa khadi'uhum kenan an kira na Allah khadi saboda muqabala kamar da Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ta biyu ba sayyi'a bace amma tun an maka mummuna Allah ce ka mu karama da mummuna irinta an kira ta ka mummuna amma ai adalci kai فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم an kira naka ta'addi amma cewa kai ramawa kai naka adalci ne wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin kenan aka wa Allah abu Allah yana da ikon ramawa Allah yana da ikon ramawa saboda haka ne Allah ya ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum to a ina Allah zai rama wannan sai malamai suka fassara ayan nan da Allah ke cewa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqatabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرركم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير إذا القيامة تتاش منافقai za su tashi tare da muminai amma sai haskensu ya buce muminai ne kaɗai suke da haske to sun ɗauka hasken a lahira aka same shi tun a nan duniya aka yi tattalinsa yau malayi khuzillahu nabiya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim to munafikai sai nasu hasken ya ɓace sai su dinga cewa muminai ku jira mu zo mu kunna haske daga gurinku sai a ce musu ilar ji'uwara aku ku koma baya falta misu nura ku nemo haske a can hasken a duniya ake samunsa da imani hasken imani ne da tauhidi da sunna ku ko ba imani ba tauhidi ba sunna shi yasa yau fuska ku ta baki kirin saboda haka kilar ju'u wara akum faltam sunura wasu ka ce a'a wutar za a daskara musu kamar yadda mai yake daskarewa sai sun zo kamar za su wuce suna takawa sai su fada wasu ka ce a'a kofa aljanna za a ce musu ku bi ta can sai sun yi can da gudu kafin su je a kulle sai a buɗe wata sai sun yi can da gudu sai a kulle haka za a yi ta wahalar da su ƙarshe duk su ga ƙofofin an kulle sai a dawo da su wuta su ma yadda suka dinga raba ƙafa suna yaudarar muminai haka na malamai suka yi ta fassare fassare akan irin sakamakon da Allah zai musu kaskanta su da wulakanta su ma da Allah ya da tona musu asiri da yanke musu hukuncin zaman wuta dindindin ai ya ishe bala'in da ya afka musu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafikai suna can ƙuryan wuta can ƙasa suke suke kasancewa a ciki darkil asfali minan nar haka Allah raba mu da munafunci wa ma yakhda'una illa anfusahum ko wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'uruna ba kowa suke yaudara ba sai kansu amma ba su sani ba da ka munafunci dodo ne ji bahauce yakan cime shi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah zai mayan musu da sakamako irin abin da suka yi ko fiye da haka wai za qamu ila salati idan suka tashi za su yi sallah qamu kusala sai su tashi jikinsu a mace yura'unan nasa gariya wala yazkuruna Allah illa qalila ga rashin ambatan Allah almunafiquna wal munafiqatu da munafikai maza da mata ba'aduhum min ba'd shashin su daga shashi yake ya amuruna bil munkari suna umarni da mummuna sabanin muminai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd saka ce wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd wanda aka ce ya'muruna bil ma'rufi wanda aka ce ya'muruna bil munkari wanda aka ce wa yanhauna 'anil munkari wanda aka ce wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum ba sa kyauta ba sa sadaka kankamo ne masu hannun jarirai ne kullu hannunsu a dunkule ba sa budewa su bayar yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahu sun watsi da Allah Allah ya watsi da su domin annisiyanu yakan zo da ma'ana biyu al-iradu wa tark wa zuhul wal gaflatu az-zuhul wal gafla ka watsar da abu ka shagala gabarin sa ko kuma ka kauda kai ka yi watsi da shi to sun yi watsi da addinin Allah fanasiyahum sai Allah ya watsi da su da haka wannan siffar munafikai ce shine Allah ta'ala ruguru yake cewa innal munafiqina humul fasiquna haqiqa munafiqai sune tantiran fasikai wa'ada Allahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara kun ji anan sai da aka gabatar da munafikai ma Allah ya tanada wa munafikai maza da mata sai ce da kafirai nara jahannama duk yan wutar jahannama ne sannan yaushe za su zauna Allah ce khalidina fiha hiya hasbuhum wuta ta ishe su wala anahumullah Allah ya tsine musu albarka walahum azabun muqimun suna da zaunanniyar azaba wacce ba za ta yanke ba za Allah ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu Allah zai halaka su saboda irin abin da suke aikatawa ga rantsuwa za ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ƙarya suke yi ittakhadhu aymanahum rantsaran tsansu sun dauke su junnatan a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu tir da irin ayyukan su yasa Allah ce bashirul munafiqina kai wa munafiqai bishara bi anna lahum azaban alima me aikin su الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين wanda suke mayar da kafirai abokan soyayya da ƙauna ba ‘yan uwansu muminai ba a yabta gona inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a suna neman ɗaukaka da matsayi a gurinsu shi kuma ɗaukaka da matsayi da buwaya suna wajen Allah subhanahu wa ta'ala isa Allah ce innal munafiqina humul fasiqun walakin almunafiqina la yafqahun Allah ce munafiki bai da fahimta walakin almunafiqina la ya'lamun munafiki bai da cikakken ilimi wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya ce ya tabbatar munafikai wato makaryata ne cikin siffar munafunci akwai ƙarya munafunci jiya mun kasa shi kashi biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaq al-asghar mun ce annifaqul akbar shine wanda yake dawwamar da mai yinsa a cikin wuta Allah ya tsare mu ya kiyaye mu akwai annifaqul asgar wanda nan kabira ce min al-kaba'ir mutum ya aikata ta ya zama abin zargi ya zama abin tir ya zama abin Allah wadai amma sa'irun ila mashi'atillah fil akhirah in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu shine Allah ta'ala ya gaya mana siffofin munafikai siffa ta farko ta munafiki shine fuska biyu ya a ce ha'ula'i bi wajahin wa ha'ula'i bi wajahin daga cikin siffar munafiki raba fuska hawa kan katanga kin tsayawa akan ra'ayi ɗaya ya je ma waɗannan da wata fuska ya je ma waɗancan da wata fuska sannan na biyu ya ƙuluna ma la yaf'aluna Allah yana zargin su da suna faɗa abu amma ba sa aikatawa wato kullum maganganun suna saba ayyukansu ayyukansu suna saba maganganunsu la yaqiluna ma yanfa'uhum sannan ba sa fahimtar abin da zai amfane su la yasma'una ma yufiduhum ba sa jin abin da zai ba su fa'ida daga cikin siffar munafikai wala yanzuruna ila ayatin la ba sa duba zuwa ga ayoyin Allah wato daga cikin sharrin munafiki shine la yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ba sa tsayawa su yi tunani su ga girman Allah domin da suna tunani kisa Allah ce wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun da ayoyi da gargadi ba sa amfanar waɗanda ba su da imani in dai baka da imani ayoyin Allah ba za su amfane ka ba sannan kasaratul aiman munafiki akwai yawan rantsuwa yawan rantsuwa siffar munafunci ne in mutum ya san me yawan rantsuwa ne to i rage domin mafi yawan rantsuwa in mutum ya yawaita ta sai ya dinga yin ta akan ƙarya rantsuwa akan ƙarya sannan munafiki akwai kula da jikinsa daga cikin siffar munafiki gyaran jiki babu gyaran aƙida babu gyaran tauhidi babu gyaran sunna babu gyaran zuciya wai za ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yasabuna kulla sayhatin alaihim hum al-adu fahzarhum qatalahum Allah anna yufakun sannan akhbasu an-nas quluban zuciyarsu ta fi kowace dauda da datti sannan yusirruna sara'iran nifaq kullum harkar munafunci harka ce ta ɓoyewa ai ta ɓoye ɓoye ba za a fito da abu fili ba ai ta kwane kwane ai ta lafu da dauran komai ba zai fito ƙarara ba sannan yanquduna al-ahada min ajalin duniya daga cikin siffar munafikai warware alƙawari saboda duniya munafiki baya cika alƙawari wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مؤرضون sannan yaskharuna bil qur'anil karim wal ahadith nabawiyya daga cikin siffar munafiki izgili da qur'ani da izgili da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ga wanda ya dabbaka su to siffar munafinci ce sannan yadda unar imana hum kazibuna akwai da'awar su su ne masu imani amma ƙarya suke wa mahum bi mu'mini sannan daga siffar munafikai yukhadi'una Allah wallazina amanu bayyanar da yaudara suna ga kamar Allah bai san abin da ke cikin zuciyarsu ba dan ba san Allah ba waɗanda suka ce ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah ma da manzansa alkawarin da suka yi mana kawai yaudara ce so saboda haka fi qulubihim marad daga cikin siffar munafikai a zuciyarsu cike take da ciwo maradu shubahatin wa maradu shahawatin wa maradu shakkin wa raibin wa maradu shahawa dukkan wani dangin ciwo na munafunci na shakka na kokonto na sha'awa na shubaha duk wannan dangogin ciwon guda biyar duk akwai a cikin zukatan munafikai sannan yadda unal islah daga cikin siffar munafikai kullun suna ga su gyara suke wa humul mufsiduna amma Allah ya ce mabarnata ne sannan daga cikin siffar munafiqai yarmunal mu'minina bis-safahi kullun suna wa mu'minai kallon sakarci in ka kama Allah ka kama musulunci ka dabbaka addini ka bi shari'ar Allah sai a dinga ganin baka waye ba ana ganin ka wani bakware wani kasgi wani sususu wani shashasha wani sakarai wani solobiyo wani gasorogo a baka bawon kallon da za su dinga ma kenan يرمون المؤمنين بالصفا يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم sannan ga su da yi wa muminai ba'a da yi wa muminai izgili abillahi wa rasulihi wa billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum yanzu Allah da ayoyin Allah da manzon Allah ne abun wasa la ta'taziru kar ku ba da wani hanzari ku ce da wasa kuke kad kafartum ba da imanikum kun zama arna yashtaruna ad-dalalata bil huda ulaka yasaru ad-dalalata bil huda fa ma rabiha tijaratuhum daga sifar munafikai mutum yana kan shari'a sai a bashi dan abun duniya sai ya koma kan bata yana kan sunna sai a bashi dan abun duniya ya koma kan bid'a yana kan tauhidi sai a bashi dan abun duniya ya koma kan shirka yana kan adalci sai a bashi dan abin duniya sai ya koma zalunci yana kan ilimi sai a bashi dan abin duniya sai ya koma jahilci yana kan shiriya sai a bashi dan abin duniya sai ya koma bata yana kan daidai sai a bashi dan abin duniya sai ya karkace yana kan haske sai a bashi abin duniya ya koma duhu yana kan gaskiya sai a bashi abin duniya ya koma ƙarya wannan shine munafunci to Allah ya ce waɗannan siffofinsu ne sannan mahiruna fil jadal wal bil batil ƙwararru ne wajen jayayya da barna munafiki baya jan aya ko hadisi sai falsafa da wayan da zai yaƙi gaskiya ga yawan jayayya aladdul hisab yawan jayayya da musu da fada sannan magana mai daɗi tu'jibuka a samu can jikinsu ne yake kayatar da kai to saboda haka Allah ya yi faɗi wannan akazarhu al-izzatu bil ism fa hadbuhu jahannam wala bi'sa al-mihad wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya maganarsa za ta kayatar da kai a duniya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi har ma ya dinga rantsewa da Allah cewa Allah ya san da gaske nake وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد daga cikin siffar munafikai akwai wannan idza ikhtafau anin nas in ba a ganin su kuma ijtahadu fil batil sai su ba da kokari wajen yin barna munafiki duk sanda ya buya ba a ganin sa sai ya tabarna in zai shigo cikin jama'a sai ya shiga bayin Allah ana ta afa kalla karama kalla ya alhaji ya waye amma ya koma gefe barnar da yake yi kare ma ba zai ci ba wannan siffar munafunci ce wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu bil ism daga cikin siffar munafikin an ce ka ji tsoron Allah sai akhazathu al-izzatu sai kaga ya fara wani babbo karewa bil ism da sabo an ce magabata da sun haɗu abinda ake fara gaya wa juna ittaqillah amma yau kana da aboki sai yau maka tes ya ce wane ka ji tsoron Allah kake mutum ya ce menai menai ko ka da mutum ka ce assalamu alaikum malam ka ji tsoron Allah menai kuma na yi wani abu ne wai sai kai wani abu za a ce ka ji tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillah Allah ya ce wa annabi ka ji tsoron Allah kai yanzu an ce ka ji tsoron Allah ka ce wai me kai wallahi wani ne ya haɗu da ne ya ce min wai ji tsoron Allah ban san me nayi ba ko ba haka ake cewa ba yau kalman aji tsoron Allah an daina gaya wa juna ita so ta zama kalmar tuhuma da mutum ya ce maka wane ka faji tsoron Allah ka ce na yi wani abu ne ni za ka ci ji tsoron Allah ni din amma da ma'azu zai yi tafiya ya zo wajen annabi ya ce ya man nasiya sai ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake yau wannan kalma an guje ta haka ga mutum ya ji tsoron Allah sai ya ga kamar ko tuhumarsa ake ko wani abu ittaqillah kuma ya maka addu'a ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya gu- maka guzurin tsoron Allah to munafikai ba sa son wannan sanan yuwaluna al-kuffara daga cikin ɗabi'ar ka- eh, wato munafikai goyawa kafirai baya akan muminai kullun ya fi sha'awar kafirai fiye da ƴan uwansa muminai da addininsa na musulunci sannan ya atazzuna bil kuffar kullun suna jin buwaya da kafirai ayabta guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a wa yansurunahu sana iza qamu ila salati qamu kusala daga cikin siffan munafikai in sun tashi za su yi sallah sai su ji jikinsu yayi nauyi shi sa shek usaimin yace in ka ji jikinka yana yawan nauyi akan sallah to ka tuhumi imaninka in dai ka ji in za a tafi sallah ranka ya ɓaci jikinka ya yi nauyi kasala ta kama ka da harka Allah walakin kariha Allahum bi afahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idin in ka ji baka da harama baka da kwazo baka da karfin hali baka da kuzari a wajen aikin Allah sai ka ji nawa ka ji kasala ka ji mutuwar jiki ka ji kosawa ka ji sarewa ka ji gajiya in ana aikin musulunci to wannan alama ce ta munafunci ya dan shiga zuciyarka ka dan maza ka kore shi kafin ya samu gindin zama ma ya hana ka aikin gaba daya sanan yura'una nasa bi a'malihim daga cikin siffar munafiqai riya komai ba za su yi dan Allah ba sai dai dan a gani a yaba ko dan a kwazzanta su ko dan a girmama su sannan la yazkuruna Allah illa qalilan daga cin siffar munafikai ba sa ambatan Allah shi yasa annabi yazkuruna Allah ala kulli ahyanihi kuma annabi ya koyar da azkarus saba wal masa annabi ya koya mana zikiri rayuwar mu gaba daya domin mu fita daga cikin munafunci allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ذاك يوان ذكري يكن كورا منافنشي daga zuciya saboda Allah ya ce wala yazkuruna Allah illa qalila in ka ji baka yawan zikiri zikirin shiga gida zikirin fitowa zikirin kwanciya zikirin cin abinci duk rayuwar mu fa zikiri ce in ka duba hisnul muslim ko al-kalimut tayyib ko al-azkar na Imam an-Nawawi ko kuma sauran tafai da suka tattaro zikirori na annabi sallallahu alaihi wasallama zaka sha mamakin abin da yake tsere mana na ambaton Allah sannan mutaraddiduna bainal kuffari wal mu'minin daga cikin siffar munafikai kullun suna kai komo su je wajen mu'minai su ce suna tare da su su je wajen kafirai su ce suna tare da su ba sa tsaya a guri daya sannan yakfuruna billahi wa rasulihi suna kafircewa Allah da manzansa almunafiquna humul fasiqun munafiqai sune tantiran fasikai sannan la yunfiquna illa wa hum karihuna munafiki baya iya cire kudin sa ya bawa addini sai cikin bacin rai da damuwa an takura shi ya rasa yadda zai sai bayar yana gunguni yana tsaki sannan almunafiquna tawalla ba'dhum ba'dan shashin su suna jibinta shashi din da munafiki yake ga dan uwansa munafiki sai kaga sun zama daya sannan ya qabiduna aydiyahum Allah ya zarge su da ba sa yawan miƙawa kullun hannunsu a dunkule yake kamar hannun yan dambe ko hannun jarirai ya amuruna bil munkari wa yanhauna anil ma'ruf sannan Allah ya zarge su ko Allah ya tabbatar da laifin su na umarni da munkari da hani da kyakkyawa sannan nasullah fa nasiyahu sun yi watsi da Allah Allah ya watsi da su yalmuzuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati sannan su ba sa sadaka amma an kai in ka ba da yawa da Allah wai shi Allah zai nuna yana da shi da yawa in ka ba da kadan su da Allah me Allah zai yi da kadan kaji fa in ka ba da yawa su ce wai kai riya kai in ka ba da kadan su ce da Allah jibi dan abin da ya bayar shi fa bai ba da dan kadan din ba ko ka ba da kalilan Allah baka kasiran su ba sa yi yu'akhiruna as-salata an waqatiha sannan ba sa yin sallah akan lokaci wannan ma siffar munafikai ce yanquruna salata sannan sallar su caccaken kuciya suke ba nutsuwa ba tara hankali caccaken kuciya kun sa akwai dabbobi guda shida da annabi ya hana mu dinga kama da su a cikin sallah akwai caccaken kuciya sai me akwai tsugunnan biri akwai durƙusar raƙumi ha? akwai me akwai kwanciyar kare akwai me akwai me akwai kada hannu kamar jelar doki akwai me su ne shidan ko to waɗannan dabbobin duk an hana akwai iltifat iltifat sa alabin waiwaye irin na dila waiwayen dila tsugunan biri durƙusar raƙumi kaɗa hannu kamar jelar doki caccaken kuciya da kuma kwanciyan kare to su ne dabbobin da aka ce za ka yi sallah kakkai koyi da su to su suna wannan asqalu salati alaihim al-isha wal fajr sannan munafiki da wuya kaga yana samun sallah asuba a jam'i mafi yawa ma sai rana ya fito yake asuba sannan isha baya yin ta a jam'i sannan rashin zuwa sallar jam'i gaba daya mutumin da baya sha'awa zuwa jam'i sannan qulubuhum qasiya zuciyar munafiki kekashashiya ce da haka imani baya shiga wa quluhum qasira hankalinsu kuma gajere ne dan ba sa dogon tunani da shi zuwa lahira lam yaradu bil islam dinan basu yadda da musulunci a matsayin addini ba mu ko raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula sannan ya akhuzuna min ad-dini ma wafaqa ragabatihim suna daukan abin da ya dace da san ransu ne su bauta Allah da shi daga cikin siffar munafiki sai ya dauki san ransa ya mai da shi addini sannan yaquluna ma la yaf'alun abin da suke faɗa ba sa aikatawa yuzhiruna shaja'ata fi silmi wa jubana fil har munafiki kullun zai dinga nuna shi jarumi ne shi gwarzo ne amma kuma in bala'i yazo ya fi kowa tsoro da gudu kamar farkura la yatahakamuna ila Allah wa rasulihi daga cikin siffar munafikai ba sa son su kaiwa Allah da manzansa ƙara ba sa so su mayar da abu zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi sun fi son abu san rai ko son zuciya sannan yajduna al-haraj wa dhiq fi anfusihim min hukmi Allah wa rasuli sannan kullun zuciyarsu kuntata take hankalinsu dimauta yake in an ce a mayar da hukunci zuwa ga Allah da manzansa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan yukhazziluna al-mu'minina anil jihad kullum su dinga wato hana mutane taimakon addinin Allah ko da iliminsu ko da ransu ko da dukiyarsu ko da rayuwarsu ba sa son a taimaka addinin Allah wajen kare addini da yaɗa shi sannan yayi asuna min rahmatillah kullum munafiki fidda rai yake da tsammani daga rahama Allah in an ce za a ci nasara ya ce ba za a ci ba in an ce za a wuce ya ce ba za a wuce ba kullum ya dinga sagewa mutane gwiwa shi yasa an fi son mumini ya zama mai karfin hali mai kyakkyawan fata mai kyakkyawan zato ga Allah annabi Musa Fir'auna ya biyo su ta baya ga ruwa a gaban su mutanensa suka ce inna lamudrakun yace kalla inna ma iya rabbi sayahdin wannan shaki kira gaba kura baya siyaki amma annabi Musa yace sai Allah ya bamu mafita ko ta Fir'aunan ko ta ruwan Allah sai ce to da kiruwan ya daskare ku wuce da aka zo bakin kogo annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki shi da Abubakar yace da ɗan su zai kalli kafarsu da ya ga mu yace la tahzan inna Allah ma'ana wannan shine karfin yaqini to munafiki ba shi da yaqini kullum a cikin raunata mutane yake da abin da kuka ɗauko kuka yi tsare-tsare ya za ku iya wannan wannan abin ba zai yi ba in kuka ɗauko wannan ya yi faɗi da yawa ya ta tsorata ku wannan abin ba zai yi ba ba za a iya samun ce kai yi wa mutane shiru ba mu za mu ba Allah ne zai yi kenan sai a ci gaba da tsari kuma sai kaga Allah yayi amma munafiki kullum sagewa mutane zuciya sannan yafjuruna fil mukhasama idan ana fada da munafiki baya yadda ai sulhu sannan yuharibuna al islam wa ahlihi an tariqil khufya kullun suna yakan musulunci amma indirect suke yakin musulunci la yahummuhum illa masalihim ad-dunawiyya ba abin da yake damun munafiki sai maslaharsa ta duniya ba ruwansa da lahira baya tunaninta duk maganar duniya ce a cikinsa sannan sukan malamai duk mutumin da kaga yana sukan malamai ba shi da abin suka ba shi da abin batawa sai malamai to munafiki ne munafiki ne ta ai ka ji malaman nan sun yi kaza ai malaman nan shi kowa malami kowa yayi amma banda malam malaman nan ne suka yi kaza ai malaman nan san duniya gare su ka gansu da manyan motoci an shiga manyan motar an shiga mota babban kaga yana ganin su honorable a manyan motoci amma da ya ga malam ya kwanta a baya ana fesa masa as iska sai ka ji ya ce ah malaman nan san duniya kaga wata jirgegen mota da malam yake shiga an shiga din wayan kai malami ne ba za ka sa riga mai kyau ba ba za ka gida mai kyau ba ba za ka shiga mota mai kyau ba amma yana so ka bashi karatu mai kyau to in ba wuta ba ruwa ba nutsuwa ya za ka yi nazari mai kyau ka bada ilimi mai kyau so da haka irin wannan siffa ce ta munafukai su kan malamai da daukan su ba gidada mu ba gidadawa bane kaji to saboda haka ya ce yana daga cikin siffarsu su kan malamai da kira musu ƙarya da ƙoƙarin ɓata su yusiruna shubahat haulal islam kullum su dinga ɗauko shubaha suna jehowa cikin musulmi su jefa shubaha a zo a yi ta wahalar yadda za a warware ta suna yankuduna yabguduna ansarar din masu taimakon addini kullum jin haushinsu suke yi ƙungiyoyin addini ne ɗaiɗaiku ne suke aikin addini haushinka suke ji akwai wanda ya ce min ya ce islamic studies yake karantawa a jami'a amma gidansu ba a sani ban an sani ba za a ƙara biya masa makaranta ba saboda ya ce sun taɓa hira da mahaifinsa sai ke gaya mashi ko yana son ya karanta arabi ko ce me za ka yi da wannan me za ka yi da wannan ustaz za ka zama ina za ka samu aiki a abuja ka yi wani islamic studies to ka tafi islamiyya a dinka baka dubu biyu da ɗari biyar a wata ya sayyadi kaji a gidansa ake sukan wanda zai karanta addini gawa na yayi lo gawa na yayi abin nan yayi medicine gawa na yayi yayi abin nan yayi kaza yayi zama pharmacy kai ka ce wani islamic studies da arabic to ai za ka samu aiki in kai wannan kaji ana sage mutane zuciya kasi karatun addini idan kai karatun addini ya ustaz za ka zama to sannu ya ustaz za ku sha mamaki kuwa ustazan nan sun iya karin hula sun iya kuma ɗinki mai kyau da design iri-iri za ku gani za ku sha mamaki bara dai abubuwa su ƙara gyaruwa sai nan gaba an zo sai mutum goma suna neman auren ustaz ya zo duk ya zubar da su wallahi akwai wani da suka je nema aure su uku kawai sai wani ustaz ya zo da ustaz din ya zo bayan su suna neman ta ya kada su duka sai suka bugo min waya akara makalla ya halatta mutum yana neman aure wani ya nema na ce eh a farkon shiga ya halatta amma in ta nuna daya to bai halatta wani ya zo ya shiga daga baya ba na ce saboda hadisin Fadimatu binti Qais ai a lokaci guda da Muawiya da Abu Jahamin da Usama suka shiga neman aurenta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa daya Daka wancan hadisi Imam Mali ya fassara shi da sai idan an zaɓi ɗaya ku uku ne kuka je zance to in ta zaɓi ɗaya baya halatta wani kuma ya zo ya shiga amma farkon shiga kowa je nuna ƙwarewarsa da gwanintarsa ustaz ɗin ya zubar da su malam ta ce shi take su ɗayan ya ce wai ya daɗe na ce to daɗe ka ta me ustaz ya fi ka kwalliya da tsafta da kula da sauransu da haka ka dinga kiran ka ustaz ka dauka ustazanci yana nufin kazanta da datti da rashin ko riga ka ɗaya ce wanke ta kai mata sitaci ka goge ta shine ustazancin kana makalla ka dauka duk wanda ya baki daga jaja da goro hularsa ta yi wani dauda rabin ta fara rabin ta baka rigarsa nan wuyan diya cinye ya baki kirin ta ce ai ustaz ne to ba irin wannan ustazan muke so ba ustazai ya haddace qur'ani kuma sannan kuma lauya ustaz hafizin qur'ani lauya dakta hafizin qur'ani hafizin qur'ani dokta hafizin qur'ani lauya hafizin qur'ani pharmacy hafizin qur'ani injiniya hafizin qur'ani haka eh haka muke son duk fannonin nan dan jarida hafizin qur'ani dan siyasa hafizin qur'ani dan majalisa hafizin qur'ani gwamna hafizin qur'ani sanata hafizin qur'ani minista hafizin qur'ani ciyaman hafizin qur'ani kansila hafizin qur'ani eh banka shugaban kasa hafizin qur'ani haka muke so a hada karatun addini da na zamani a ba mutane mamaki su daina wulakanta addini kar su dauka in kai addini ka ci baya ko ba za ka iya shiga wani guri ba ka je majalisar nan kai ta ruwan ayoyi akwai dan majalisa da na gani ana maganan wai mata za a rage adadi ce ina ni mata na hudu ma da ana da ana kwarori ma ni karawa zan yi ya ta zubo ayoyi da hadisai to haka ake so kaka bari a wulakanta addininka sannan daga cikin wato yakzibuna fil hadis daga cikin siffar munafikai ƙarya yawan ƙarya sannan ya khununa Allah wa rasulahu wal mu'minin ha'inci ga addinin Allah ha'inci ga manzo Allah da ha'inci ga muminai sannan yukhlifuna wa'ad wannan sune sufofi 58 da Allah ya faɗa duk a cikin alkur'ani game da sufofin munafikai kun ga ashe munafunci munin sa yayi yawa ya kamata mutum ya kare kansa kai ya zama munafiki da haka Allah ta'ala ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض akwai ciwo a cikin zukatansu wannan ciwon ne muka kasa shi kashi biyar akwai mardu nifaqin akwai mardu shakkin wa raibin akwai mardu shahawatin akwai mardu shakkin akwai mardu shubhatin da ko mardu shahawatin dukkan waɗannan ciwukan akwai su a zukatan munafukai yana shakkar addini yana da shubha a ransa yana da sha'awa a ransa yana da shakka a ransa duk waɗannan abubuwan ciwuka ne duk suna cikin amragul qulub fazadahum Allahu maradan tunda sun zaɓi wannan sai Allah ya ƙara musu wallazina hatadau zadahum huda in shari'a kake so sai Allah ya ƙara ma in bata kake so sai Allah ya bakka a cikin batan ka ya ƙara ma ma walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakzibuna saboda yawan ƙaryarsu maraduhu na shak qalahu ikrama wa qatada yace ciwon ana yana nufin shakka fa zadahum Allahu marada hadha al-ikhbaru min Allah azza wa jal annahu fa'ala bihim zalika wal alimu bi ma'ana al mu'lim azaba mai raɗaɗi wato raɗaɗi shine wanda za ta dinga cin jikin mutum kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab duk sanda ta cinye naman su Allah ya ce sai ta cinye fatar su sai mu shimfida musu sabuwar fata domin su dandana azaba to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah kuma ya raba mu da munafunci to sai mu tashi aya ta 11 wa iza qila lahum la tufsidu fil ard wanda yace malan nasu yi fili a matsayin kadara da ya shekara sai aka sayar da shi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ko akwai zakka akan kuɗin akwai zakka sai ka fitar da zakka ta dubu ashirin dubu talatin da bakwai da ɗari biyar za ka fitar miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar dubu ɗari biyar kuma dubu goma sha biyu da ɗari biyar in ka haɗa zama dubu talatin da bakwai da ɗari biyar shine ɗaya bisa talatin na wannan kadara taka da kasiyar bayan ta shekara ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in na ɗaya bisa arba'in na kadararka na ce malam an biya mun kujera haji kuma ina fama da talauci da gidan haya ko ya halatta in karɓi kuɗin in sayi gida in ja jari da sauran kakkai haka ka je ka gaya wa Allah kana da talauci ka ga abin da zai faru kai da aka ce ka je wannan gurin in mutum ya arziki ma na yake zuwa ai Allah gama ma arziki tun da ya kai ka maka in kai dawafi kai dawafi ka ce Allah akwai talauci ka raba ni da shi wanda ya ci agon ya ɗafi ya ce Allah Najeriya fa in ba ka da kuɗi ba a girmama mutum Allah Allah ka yi min kuɗi ni ɗan Najeriya ne Allah ka yi min kuɗi to kaga Allah ba abinda ba a gaya masa ko ba abinda ba ya ji sai ya biya wa wasu kuma ya yaye ma wasu ya ba wasu daraja akwai wanda ya taɓa min wannan shawarar shekara goma da ya wuce yana da ɗan uwa Abuja yana cikin talauci da haya kamar yadda ka faɗa sai ɗan uwan nasa ya biya masa maka amma shi zaɓi ma ya bashi ya ce ko ya tafi maka ko ya karɓi kuɗin sai nemi shawara ta na ce to gaskiya ne mutum za shi maka ba zan ce ya karɓi kuɗin ba ka je maka ka roƙi Allah ya maka arziki ka je ka sauke farilla kuma ka roƙi Allah ya ma arziki wato mutumin nan ban ƙara jinsa ba sai bayan shekara uku sai bugo min waya ko kuma sai ya ce malam ka gane ni na ce ya zan gane ka ta waya tunda ni ban yi sebin din lambar ka ba sai ce ni ne wanda dan uwana ya taɓa bani zaɓin da in je maka da in karɓi kuɗin wanne yafi ka ban shawara in je maka yace to wani abu na Allah malam yanzu ina da gida ina da mota na je makan kuma yanzu ina da gida na wani kaina kuma ina da mota ma nace to ka gode wa Allah alhamdulillah rabbil alamin to saboda haka ka je makan da kai ne za ka biya sai in ce kakka biya amma tun da wani ne ya biya maka tun da kai in kai ne kaga ai ba ka da ikon ma ka je maka tun da ba ka da hali amma tun da wani ne ya biya maka to ka je kai ka je hajin ka dawo ka roƙi Allah kuma ka sakankance ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba amma kaga imanin ka da rauni ayyawa malam muna zama a shagon babana ni da wani in mun tashi shi sai ya sallame shi shi sai a sallame shi ni kuma ba a bani komai ko ya halatta in dinga ɗaukar bukata ta a ɓoye a kayan shagon ko kuɗi a'a ai babanka ne zaman da kake biyayya ne ka yi haƙuri za ka ga abin da Allah zai ma tun da ka bi babanka kuma kuɗin aiku kuke zuwa gida ku ci in an yi cefa ne an yi komai duk da kai kuma da wannan kudin wataƙila aka auro babarka aka sai muka ragon suna ake ciyar da kai aka yi ma ɗinki ake kaza kuma da kawai dan ka zauna masa a kanti sai ka ce wasu ya biya ka ka yi masa biyayya ka ga abin da Allah zai ma mutane da yawa sun bi iyayensu amma daga baya sai Allah ya juya wannan biyayya ta zama alheri so da haka ka bi su ka kyautata musu su maka addu'a ka ga abin da Allah zai maka a gaba malam na kasance mai yawan fushi ina so a ban shawara yadda zan daina wannan hali to yawan fushi za mu zo kan ma'anan gadabu da kuma siffofi guda goma sha shida da mutum ya kamata in fushi yana yawan kama shi ya dinga yi daga ciki dai ka daina magana in kai fushi kai shiru sannan in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka ce a uzubillahi minash shaitanir rajim sannan kai alwala ka shiga sallah dole yana buce fushi sannan hadda addu'o'i ma da ake yi domin Allah ya rage maka zafin fushi da fada da mutane saboda shi fushi halitta ne akwai mai saurin fushi saurin sakkowa akwai mai nisan fushi nisan sakkowa saboda haka Allah yake yin mutane akwai sadakoki dubu ɗari biyu daga honorable commissioner na land an sabe alhaji shehu durbi ya ce a sa asusun marayu fi sabilillah Allah ya biya masa bukatunsa to Allah ya biya ma bukatunka honorable haka muke son honorable yanzu da duk honorable ɗinmu kowa zai bada dubu ɗari biyu sanatoci kowa ya bada miliyan biyu yan majalisa kowa ya bada miliyan ɗaiɗai gwamna ya bada miliyan goma ko ashirin ai da harkar marayu ta ƙare ko ko kuma kowa ya bada abin da ya sauka kai ma da kashi Allah ku bar mu ko naka kudi 2720 daga yan yan gefen malam ta hagu ina kenan ko kenan kai amma Allah ya muku albarka a ai nan aka ce ba a ce ba a ce masu kallo malam ba nan barin aka ce ko gefen malam ta hagu kai ma kalli sawa ga ina ne haguna na inda nake zaune ko a sadakinka ne ɗebo wani abu suka ce a saka asusun marayu to za a isar da wannan sako zuwa ga marayu kuma Allah ya saka muku da alheri kuɗi ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce a masa addu'a Allah ya bashi ikon biyan bashinsa Allah ya baka iko ka biya kuɗi ɗari biyu daga wani bawan Allah ya ce a yi wa matarsa addu'a Allah ya sauke ta lafiya to Allah ya sauke ta lafiya ɗari da hamsin daga wani ɗalibin GSU a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya dinga gane abin da ake karanta masa to Allah ya buɗe ma ƙwaƙwalwarka ka dinga gane abin da ake karanta ma masara buhu hamsin daga alhajiyal a rabawa marayu fi sabilillah Allah biya bukatunsu na alheri to Allah ya saka da alheri Allah biya bukatu Allah kuma ya sa alheri wannan ba wanda ya sayin aka wannan takardar duba ta da kyau ba ya sayin ba ko a karanta haka amma tun da an sa laita haidin ba sayin eh ok eh kasan inda mutu ya laita haidin to sai ya yi sayin shi ne ka'ida karanta ta kan mu karanta ta kuma su ce ba tasu bace amma sakon shine wai littattafai ne suka kawo guda dubu kungiyar masu kula da abin nan ciwon ido ko su ne wake asibiti ne wake madina eye specialist and medical center